بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة الصفا yau za mu tashi a wannan karatu na a cikin littafin salatu safar sallar safaru yaya sallar safaru take wal kaufu da kuma tsoro da kuma sallar juma'a da sallar idi guda biyu da sallar roƙon ruwa da sallar kiskewar wata ko rana yace to ita fagen alƙasar fagen yadda ake yin ƙasar idan tafiya ta kama yadda ƙasar yadda ƙasar ke kamawa shine masafatu fage ma'ana tsawon tafiyar da take kamawa a yi ƙasaru sittata ashara farsakan shine farsaki goma sha shida farsaki goma sha shida shine mil arba'in da takwas an gane ko shine burzi hudu kuma to gaira mulaffaqatin ba wai tare ma da ka hada da zuwa da dawowa ba a'a iya zuwa in dai ya kai in dai ya kai farsaki goma sha shida iya zuwa to za ka yi kasaru a dawowa shi ma in ya kai farsaki arba'in da arba'in da takwas wato ya kai mil arba'in da takwas da dawowa za ka yi kasaru da tafiya ma in ya kai mil arba'in da takwas za ka yi kasaru wato mil arba'in da takwas shine farsaki goma sha shida idan kuma a tafiya ya kai farsaki goma sha shida wato shine mil arba'in da takwas in ya kai haka amma a dawowa bai kai haka ba to a dawowa ba za ka yi kasar ba an fahimta ta yaya zai zamo cewa ba zai kai ba kamar da ka tashi dawowa sai aka ce maka ka aiko ga wata hanya nan ta fi sauri dindinan ne za ta kai ka zuwa zuwa garin da za ka bi shikenan sai ka bi wannan hanyar da aka ma kwatance za ta kai ka dindinan zuwa wannan garin an gane ko to da aka auna wannan garin sai ya zamo bai kai bai kai mil 48 ba mil 46 ne ko mil 45 to ba za ka yi kasar ba an fahimta a wajen dawowar kenan eh to shine ce gaira mulaffaqatin to ba tare da zuwa da dawowa ba Allah ba da sa'a wa fil bahari yawmun wa laylatun wato a cikin kogi kuma, a cikin kogi ana aunawa ne tafiyar wuni da dare. An fahimta? Idan tafiyar wannan ne, idan cikin kogi ne, to, idan kuna tafiya, kuna tafiya, kuna tafiya, aka wuni ana tafiya, kuma dare ya zo aka yi dare, wato dare har ya kare ana tafiya. To, nan shi ma sai in ya kai wannan sannan za a yi fasar. Wato, in cikin kogi ne.
Wakila in tsara ma'a.
Kila kuma, da wasu malamai suka ce in tsara ma'as sahili idan kuma ya yi tafiya tare da wanda yake kan abin hawa wato kan gaba kai kan gaba misali shi yana tafiya cikin kogi wani kuma yana tafiya a kan gaba suna ganin juna duk suna ta tafiya tare suna ta tafiya tare to wannan tafiya za a kula shi wanda ke cikin kogin sai malamin suka ce zai kula da wanda ke kan gaba ne shine as-sahil zai kula da wanda ke kan gaba iya adadin yadda ya tafiya na mil ɗin nan arba'in da takwas shi kenan sai ya ƙasar. To shi ne ce fakal farri, kamar wanda ke kan sarari ne, idan ya tafiya tare da wanda yake kan gaba. Wafin lujjati idan kuma cikin zurfin kogin ne kawai suke tafiya gaba ɗaya, to shi ne bis zaman, shi ne da dai tsawon zamani ɗan haka za su tafiya, aka ce zamani shi ne wuri da dare. Eh, to sai an sai an kai wuni da dare sannan za a yi kasar akan wannan. Na'am.
Fa in marra fi asna'iha bi ahalin. Yace fa in marra fi asna'iha bi ahalin. Idan ya shuɗe fi asna'iha a cikin tafiyarsa ya shuɗe bi ahalin zuwa ga ahalinsa. Zuwa ga ahalinsa. To fal ibratu abinda za a kula da shi nan bima wara'ahum abinda ke bayansu na tafi daga inda ya taso nan za a kula. To, nan abin da ake nufi mutum ne zai yi tafiya tafiyar da ta kai zuwa farsaki wato zuwa farsaki goma sha shida wanda ya isa a kasar wato mil nawa arba'in da takwas zai yi wannan tafiya to shi kenan da ya tashi yin wannan tafiya yana cikin tafiya kafin ya kai inda ya kai mil arba'in da takwas ɗin nan ila mil arba'in da shida ne kawai sai ya biya ta ahalinsa inda a garinsa ya taɓa aure a garinsa kuma auren da ya yi har dukuli ya yi a nan garin da matai to shi kenan wannan babu ƙasar ƙasar shi ta yanke daga wannan gurin ta yanke daga wannan gurin an fahimci abin da ake nufi sai dai idan iyayensa ne a garin amma in dai matar shi ta taɓa zama garin kuma har ya yi dukuli da ita ya aje matar shi anan ko da ba anan ne gurin zaman sa ba to idan ya biya ta wannan garin walau kuma zai iya kasancewa ma a wannan lokacin ma matar ma tana nan to shikenan kasar nan ta yanki duk da ba wai a garin ya yi tafiya ba kai tsaye garin da zai je ya ki su a yi kasar a kansa amma ya biya ta ta inda wannan ɗinsa yake an fahimta ta inda ahalinsa yake to shine nan aka ce idan yana cikin tafiye shikenan sai ce bari in biya ta inda ahalina suke in je indiya to shi ne mala ya ce fal'ibratu abinda za a lura da shi abinda ke bayan daga garin zuwa garin da ya taso idan ya kai mil arba'in da takwas ya kai mil arba'in da takwas to shi kenan zai iya kasaru eh zai iya kasaru amma yana shiga cikin garin shi kenan kuma kasarin ya yanki idan kuma bai kai ba to shi kenan ba zai yi kasaru ba sannan za a auna daga nan kuma garin yanzu garin da ahalin nasu yake zuwa garin da zai wuce shi ma ya kai mil 48 in bai kai mil 48 ba nan ma ba zai kasar ba don haka daga nan kasarin shi ta yanki gaba daya sai dai in tsakanin wani garin wato tsakanin garin nasu na ahalin sa zuwa inda ya nufa ya kai mil 48 shikenan in ya tafi sai ya kasar akan hanya shikenan eh to wal mashahuru zance dai wanda yake mafi shahara ita wato ita kasar sunna ce sun rubaiyati a cikin rubaiya wato aka ce rubaiya shine sallah mai raka'a hudu fa ya kasar mutum zai yi kasaru ne idza jawaza basatin al misra idan ya ketare gonakin nan na misra wato na gari ita kasaru inda ake kula da kasaru ya kaskaso uku ne akwai albaladiyun kamar yadda mai muktasar yake faɗa albaladiyun wal umudiyun wa gairuhuma akwai mutane waɗanda suke albaladiyun wanda yake a cikin gari to abin da zai kula da shi a fara ƙasarinsa idan ya ƙetare su gonakin garin nan yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai yake ta ƙetare gonakin gari yake ta ƙetare gonakin gari an fahimta ko to duk ba zai fara yin ƙasar ba daga nan gurin daga nan ƙasar ba ta kama shi ba kuma walau da a ce gonakin garin nan suna jonuwa da wani ƙauye a gurin suna jonuwa a wani ƙauye wannan gonakin na cikin garin ne kuma gashi ma har wani ƙauye ma ya joni da wannan gar da wannan abin da wannan gonakin to haka ma wannan ƙauyen sai ka ketar gonakin sai ka ketar gonakin su nan ma ana tafiya ana tafiya ana tafiya can ma idan ka game da wani gari nan ma idan ya jone da wannan na wannan kuma gonakin wannan abin da to nan ma zaka tafiya dole dai sai ya yanke sai gonakin ya yanke na wannan alƙaryar garin sai yasa yanzu kaga daga nan har zuwa wudil ba za ka fara yin kasar ba har wudil ba za ka fara lissafin kasar ba saboda nan gurin akwai ƙauyuka daban-daban daban-daban har har zuwa wudil sai in ka wuce wudil daga nan ne garuruwa za su fara yankewa yau nan ne ba ƙauyuka nan gurin eh to da haka daga nan kasar za ka karu daga nan har sai ka kai wudil kana yin lissafi to shi yasa yanzu har shi yasa yanzu gaba ɗaya mutane ba san ma wai ina ne ma wato ina ne ma ake fara kasarin ba wani yanzu nan idan zai tashi idan zai fita da Kano wai idan aka tsaya a nan ma wajen wajen garin wato wajen gidan man nan na wannan eh eh rana kawai sai ce mutum zai ce ai shikenan kawai yayi ne tafiya zai fara kasar da gani idan aka ji je gidan man nan ba zai yiwu ba fara kasar da sai ka wuce sai ka wuce ainihin garin wato idan baladiyun ne idan birni ne a garin idan kuma umudiyun ne wato garin da yake kamar nan nan yan kutubu ne haka kan kamar garin Fulani an gane ko to su kuma kana ƙetare wannan din su kana ƙetare su kuma gonakin su kana ƙetare gonakin su shikenan su kuma idan daga nan ne garin ku yake yawa shi kuma garin da ya zamo ba umudiyun bane ba baladiyun bane a'a gari ne wato guri ne kawai wani bawan Allah ne ya je kila dan share guri kawai dan yi dan kutukun shi a gurin ko kuma ya dan yi wata yabbuka tashi amma ba gari bane kawai yabbuka ce kawai tare a gurin yana zama cikin jeji yake ko cikin ma kogo yake kawai tare yana zama a gurin to to don haka a wannan gurin yana fita daga cikin wannan yar bukkai tashi daga nan kawai zai fara niyyar kasar shi kuma to shi yasa abin ya kasu so uku ne an fahimta to nan sai ya kawo iya na mutum ɗaya kawai iya na mutanen birni a nan gurin amma sauran sai in ka je cikin mukutar da zai iya kawo maka su gaba shine yace idza jawa da basati al misra idan mutum ya ketare wato basati na gonakin nan na misra gaira muntazir rukkata to ga wani ma shi ma abin lura amma idan ya ƙetare ɗin ya je da ya tafi ɗin ba ya tsaya yana sauraron wasu ayari ba ayarin da sauraron da yake masu idan suka zo za su yi tafiyan nan idan kuma ba su zo ba to zai dawo gida to don haka ko ya kai inda zai yi ƙasar zai fara ƙasar ko ya kai ko ya yi tafiya ta mil arba'in da takwas ɗin ya kai garin amma sai ya tsaya a garin yana sauraron waɗannan ayarin waɗannan abokanan nasa wannan garin idan waɗannan mutanen in sun zo shi kenan za su wuce su tafiya da zasu in kuma ba su wuce ba to zai dawo to dan haka yanzu nan gurin wannan tafiya tashi ba zai kasar ba ko da lokacin sallah ya kama a wannan gurin ba zai kasar ba eh ba zai kasar ba amma kamar yadda mai kasar ya faɗa yace sai dai idan illa an yadda zima sairu ko an yadda zima bisairi duna sai dai in ya yanke wannan niyyar ta tafiya kawai yayi niyyar ko da su ko ba su idan ba su zo ba ya ga lokaci ya yi kawai zai tafiyar sa to wannan shine lokacin sallah na yi ya ce shi kenan kawai bari ne kasar shi kenan yake kasar da tunan gudu amma idan ya zamo cewa dole idan ka ji cewa ba su taho ba kuma alamun ho in ba su zo ba koma za ka yi to tun nan kawai cika sallah ka hudu wannan shine abin da za ka yi wakila audi to wata la'audi haka nan kuma za ka yi kasaru a lokacin dawowa, amma wa fil'audi a wajen dawowa za ka cin ƙasar ne ila haisu da har zuwa inda ka fara ƙasar zuwa inda ka fara ƙasar daga inda ƙasar ta kama ka daga nan zaka zaka ajiye ƙasar ka za ta yanke kana shigowa cikin gari shi kenan sai na ajma'a iqamata arba'ata ayyamin atamma idan kuma mutum yayi niyya nan a jama'a niyya kenan in mutum yayi niyyar zaman kwana hudu a wannan garin atamma ya cika sallarsa kawai yanzu kana shirya tafiya za ka yi tafiya amma idan na je garin nan fa sai na yi kwana hudu to kawai aka ce kawai ka cika sallaka eh kawai kai kawai ka cika sallaka to kaman yaya nan fa akwai manganu sosai na malamai an ce idan ya niyyar kwana hudu niyyar kwana hudu malamai suka ce a ba kwana hudu ba kawai saboda me saboda asalin abin da aka sa aka ce kwana hudu an tsago abin ne daga ainihin cewa in dai za ka yi sallah raka'a ashirin a cikin gari. In dai za ka yi ashirin za ka kai ashirin. To, kawai ka cika sallarka. Kawai kana shiga cikin garin kawai ka ci gaba da cika sallarka. To shi ne sai aka ce, a to ai sallah ashirin kenan, sallar kwana hudu kenan. To daga nan ne aka samu cewa idan za ka yi kwana hudu. Don haka malamai suka ce, a kada a yi kula da kwana hudu. So sai dai a yi kula da sallah ashirin ɗin kawai. Saboda zai iya yiwuwa ka je ka je ka shiga garin kai kwana hudun amma ba kai sallah ashirin din ba. Za ka iya zuwa kuma ba kai kwana hudu ba kwana uku za ka yi kuma kai sallah ashirin. Da haka kawai abin da za ka lura da shi shine ba a kula da kwana hudu kwata wata ba kamar irin yadda shi ma yanzu da aka tafi da cewa kawai in dai kwana hudu ne wai shikenan wasu ma ɗauka suke wai idan ba za ka wuce kwana hudu ba kawai za ka yi ta ƙasar ne. Za ka yi ta ƙasar ne kawai kowace irin tafiya ce za ka kawai za ka yi ta ƙasar ne. A'a in dai za ka san za ka kai kwana hudun nan kawai ka cika birnin da yin sallah ka cikakkiya shi ake nufi amma idan ba za ka wuce kwana hudun nan ba shi ne aka ce kai kasar shi ma kasar nan an kula ne da salloli guda hudu wannan guda ashirin su ne wanda aka samu cewa idan za ka wuce sallah ashirin kai kasar idan ba za ka wuce sallah ashirin ba kar kai kasar idan ba za ka wuce wannan sallah ashirin ba kai kasar idan za ka wuce sallah ashirin kai kasar an fahimci abin da ake nufi ko idan ba za ka wuce wannan sallah ashirin ba kai kasar idan za ka wuce sallah ashirin to kar kai kasar ka cika sallar ka wannan shi ake nufi yau eh kawai misali abin da ake nufi a kai misali yanzu da malamai suka ce kar a yi lura da kwana hudu kai ne ka tafi sai ka tafi a bayan an yi sallar isha'i kawai sai ka tafi garin da nisan shi ya kai kai sallar kai kasar kana zuwa kafin a ce ƙarfe sha ɗaya ya yi hakun isa garin. Da ka je garin sai ka kwana ɗaya. Da ka kwana ɗaya ka yi sallah nawa? Ko ɗaya ba kai ba. Eh? Amma ga ka kwana ɗaya. Sai aka zo aka yi wannan sallah ta wunin nan gaba ɗaya. Ko? Da aka yi sallah nan ta wunin gaba ɗaya a za'ar la'asar magariba isha'i kuma sai aka kwana. da aka kwana kayi sallah nawa biyar gashi kayi biyu kayi kwana biyu gashi kuma sallah biyar kawai shikenan sai aka kwashe wannan wunin shi ma aka yi sallah biyar idan ka hada nawa kenan goma ko sai aka kwana kwana uku gashi kayi sallah biyar wai kayi sallah goma kai to shikenan kuma sai aka ƙara yin kuma wasu biyar din nan na wannan wunin kuma sai ka kwana nawa kenan sallah sha biyar gashi kwana kuɗi ta cika dindindin kuma sai aka ce kuma kana kwanan nan kafin ma a tada sallar asuba har ka fito garin ka ga yake sallah ashirin ba eh to dan haka kawai zaka ci gaba da yin sallar ka inda bai wuce wannan in dai ka san ba zaka wuce wannan lokacin ba in dai ka san ba zaka wuce wannan lokacin ba am san to ka ga yanzu nan kwana an yi kwana hudu amma sallah ashirin ba ta ce ba shi yasa aka ce ba a lura da da kwana hudu nan kawai sallah ashirin zaka dinga lura da ita sallah ashirin kawai ita za ka dinga lura da ita in ka san za ka yi sallah ashirin to shi kenan kawai ka cika sallar ka in ji haka sun za ka yi sallah ashirin a can in kuma ka san ba za ka yi sallah ashirin ba to ka ta yin kasarin ka yawwa to wannan shi to ai ka shi a take wannan kai yayi an gan muyin bayani ko sai kawo sai kawo zance ba ga shi bayanin da ake ciki ai wannan bayanin shine ake yanzu ko shi ne ake yi aka ce aka ce aka ce idan ka san ba za ka yi sallah ashirin ba a garin to ka ci gaba da yin kasaranka in ka san za ka yi sallah ashirin in ka san za ka yi sallah ashirin a garin ba za ka dawo ba to shi kenan ka cike sallah ka kawai in ka san ba za ka yi sallah ashirin ba to ka ce yin kasaranka haka dawo wannan shi ne kawai abin da ake kula da shi ba wai kwanaki ake kula da shi ba. Hmm? ba a kula da kwanaki kawai za a kula ne da salloli da iya salloli kawai ake kula to lafi kasar kaza ila hawa'iji a'a banda a cikin kasarin nan na biyan bukata kasarin biyan bukata ma'ana tafiya da za ka yi don biyan bukata ita wannan ko za ka yi kwana ɗari ko dubu ma kawai za ka ta kasarin ka kamar ya biyan bukata shine mutum ne yana tafiya wato mutum ne yana gida sai aka ce mashi kai aiko kuɗin nan na kauna ka da kake bi naira miliyan ɗaya na ji wannan wanda kake bi kuɗin ya ce da Allah kai gaggawa gobe goben nan zaka an so suka dawo yace gobe goben nan yake yi shi kuma wancan wanda yake bin shi kuma wancan wanda ake bi kuɗin yana tanan kuɗin ne an ce masa gobe karfe biyu za a turo masa da miliyan ashirin ɗin shi shi ma na aikin gwamnati shine sai ya zo ya faɗa ma wannan ɗin shi kuma ya zo in Allah da ƙarfe uku na yi za a bada kaga ƙarfe biyu an tura mashi shi ma sai tura mai go shikenan sai ya dawo ya ce to shikenan kawai sai an mota ki da niyyar haka kawai tafi da niyyar ana bayar kuɗin nan kawai zai ciwo ta da aka biya ana zuwa karfe ukun nan nayi ya aka ce ai ba su turo account wannan kuɗin nan ba ba mu sanya aka yi ba an ce wata matsala ne sai dai ko mu jira sai gobe ba da shi kenan Allah kai mu gobe ya ce to bari in kwana sai a kai gobe shi ma aka ce dai ba a samu ba sai jibi aka kai jibi aka kai gata aka kai tete yana ta jira jira kawai yake da sun zo kawai zai tafi to da aka ga iya wannan wunin ne kawai ya kai shi ko da wannan niyya ya kai amma ga shi yayi wajen sati kai he ma ya kai shekara da ta kasar kawai mariya har ko kwana nawa zai yi ta kasar in dai matukar yana jiran waɗannan kuɗin in dai yana jiran waɗannan kuɗin to kawai ta kasar an fahimta ko to wannan shi ne
falau a zama alaiha yace falau azama alaiha ba ala salati to da a ce a zaman alaiha zai yi niyya alaiha nan alaiha ɗin wannan lamirin wato zai yi niyyar yin sallah ashirin a garin yana cikin sallah ma'ana nan zai yi niyyar zama hudu ɗin zai niyyar yin zaman kwana hudu wanda da kwana hudun nan zai cika sallah zai kai na sallah ashirin ɗin daidai wa daida an fahimta kaman a ce kaman eh, kaman alfijir na cetowa kawai sai kama tafiya ya tafi kuma sai ya tafi da niyyar cewa Allah da sai ya yi kwana hudu ɗin nan to kaga zai yi sallah ashirin ɗin daidai nan gurin kuma to shi kenan sai idan yana cikin tafiya da da ya tafi din ba da niyyar haka ya tafi ba ya tafi da niyyar kwana biyu zai ya dawo to kaga in kwana biyu ne a zai ta yin kasar go kwana uku ma zai ta yin kasar idan ya lissafa ya ji zai yi sallar da ba ta kai ashirin din nan ba to yana nan yana nan ya ce kai an zo ana cikin yin sallah zai yi kasar kawai sai tun wato sai ya abin ga ya ce kai gani na ma yi niyyar yin ma sallan nan wato na yi niyyar yin ma kwana hudu ma zai yi kwana hudu ma zai yi wanda ya kai har sallah ashirin kenan eh to shine aka ce ba'a da salati bayan sallar shi aka ce fala'i adata babu maidawa a gare shi idan bayan yayi sallar ne kenan eh amma me wasu malaman suka ce a zai mayar cikin lokaci inda kai lokaci inda lokaci zai mayar kamar yadda mai muktasar ya faɗa shi ma yace idan akwai lokaci zai mayar eh to amma shi kaji wannan ya ce babu mayarwa a gare shi wa fi asna'iha idan kuma yana cikin yin sallar ne fa sai da ya raka'a daya kawai kawai sai yake ji labarin dama an ce dama ya je bikin abokinsa ne dama bikin abokin nan nasa yana tanan kwana biyu ne za a yi a yi shi ko ya je da ne to ba zai je in ya je kwana biyu ne zai yi a yi shi to shikenan sai aka aka ce kai an daga an daga bikin wani sai rana kaza sai rana kaza bikin wani ya ce kai shikenan ma na yi ne yin ma kai ko ma nawa ne ma kawai zan je ma in kawai shikenan ma zan fita sallah sai shine wa fi asna'iha yana cikin yin sallar ya ji alu hanafila to wannan raka dai din sai ya sanya ta nafila sai ya kawo wata nafila in yi nafila ya sallame sai kashe kawo sallar ainihi guda hudu
wa yajuzul juma'atu wa juzul jam'u da yamma ya halatta yin jam'i a hada baina zuhuraini tsakanin azhar wal isha'aini wal isha'aini da kuma isha'i guda biyu ma'ana wa juzul jam'u ya halatta jam'i a hada salloli bayyana zuhuraini tsakanin azhar da la'asar wal isha'aini da kuma wato isha'aini sallar sallar magriba da isha'i lijiddis sai dan tsananin tafiya la bi mujarradir raqasi a ba dan matsare ba dan matsaraitin wani rangwame ba kawai ba dan shi ba
istahabu ta'dilu
bai ta ba an so kuma ta'jilul iyabi ila ahadi an so gaggautawar mutum ya koma zuwa ga ahalinsa bayan ya gama bukatunsa gaba daya wadda kuluhu sadaran nahari kuma ya shiga lokacin rana wato lokacin rana ya kamata ya shiga la turuku hum laila a ba wai shiga su ba a cikin dare ba ya ya afka ma iyalin nasu ba da daddare kawai a an fi so in zaka shiga gida ba ka koma gida ka koma da rana